الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a takwas ga watan Zulqa'ada shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma sha uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha uku lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata na'am kamar mutum ne yana azumi na nafila haka to sai ji ya tagayyara haka sai sha ruwa sai ne ma abinci wani akwai ramu haka
wai misali mutum na azumin nafila rashin lafiya ta cin masa ko wahala tsananin kishirwa ko tsananin yunwa ya ga ba zai iya jimrewa ya kai wannan azumi sai ya ajiye shin akwai ramuwa a kansa babu ramuwa a kan shi a magana mafi inganci shi azumi na nafila ya sha bamban da azumi wanda yake na farilla azumi na nafila ko da baka wahala ba idan ka ga dama kana iya ajiye shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da haka hadisi ne sahihi su da yawa akan wayi gari manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan ya zo wajen iyalinsa sai ya ce akwai karin kumallo idan an ce masa akwai manzan Allah sai ya karba in babu manzan Allah sai ya ce ya wuce da azumi aisha take cewa wata rana an mana kyautar nau'in wani abinci da ake kiran shi alhais hais ana yin shi ne da garin alkama da dabino da ciku da sauransu an gane ko yadda ka san kamar dawo na gura haka ake cira shi har yau larabawa suna yin shi da man shanu da sauransu shi ne sai manzan Allah ya ce mu gani aisha ta meka masa manzan Allah ya ɗauka ya kai bakinsa ya ce da na wayi gari ina azumi amma me yayi anan kenan ya ajiye azumin don haka shi azumi na nafila ko babu wani uzuri da ya gitta maka in ka ga dama kana iya ajiye shi amma abin da aka fi so ka jimre ka kai shi amma shi azumi na nafarilla in wata wahala ta sanya ka ajiye shi to wannan dole sai ka rama an gane ko dole sai ka rama domin shi wajibi ne نعم نعم نعم wai mutum ne wanda sharuɗan hajji sun cika a kansa wanda hajji tana da sharuɗa biyar kamar yadda nasi na alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar sharadi na farko dai shine musulunci domin hajji ibada ce ibada ko ba ta inganta sai ga wanda yake musulmi dalili akan haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun sharadi na biyu daga cikin sharuɗa na hajji wato shine cikar hankali domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa an ɗauke alkalami na rubuta laifi wato ga mutane uku daga cikin ukun sai manzon Allah yake cewa wal majnun hatta yufiq mahaukaci an ɗauke masa alkalami sai ya kai lokacin da ya shiga hayyacinsa yufiq ay yarji a aqalu sai an kai lokacin da hankalinsa ya dawo sharadi na uku shine al-buluk balaga kenan yaro karami don haka ba wajibi ba ne a kansa domin hadisin da muka karanta daga cikin ukun da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana wanda an ɗauke musu alkalami sai yake cewa wa anis sabiyi hatta ya hatali hakanan yaro karami sai ya balaga sharaɗi na hudu wato shine alhurriya ma'ana yauci don haka hajji ba wajibi ba ce ba akan bawa amma in ya yi da izinin mai gidansa ta yi amma duk ran da ya yantu dole sai ya saki an gane ko hajji wadda take ta farilla domin shi bawa da duk abin da ya mallaka na mai gidan shi ne hajji ko ibada ce wadda take bukatar dukiya sharɗi na biyar shine alistida'a wato samun dama ko kuma ka ce samun iko kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hajji baitillahi in istata'ta ilayhi sabila to dan haka shi wannan istida'a kamar yadda wasu malamai suka ce abinda idan mutum ya mallaki guzuri da taguwa shikenan haji ta zama wajibi a kansa akwai hadisin da ya zo akan haka amma hadisin bai inganta ba an gane ko abinda ake nihi da istida'a a nan ta hada abubuwa guda uku na farko ya zamanto kana da lafiyar jiki babu wata cuta tare da kai abu na biyu hanya ta zamanto amintacciya a karan kanka da dukiyarka ba abinda zai taba lafiyarka ba abinda zai taba dukiyarka a halin zuwa da zawa abu na uku ya zamanto kana da guziri wadatacce wanda zai kai ka zuwa da zawa to duk mutumin da ya hada wannan uku kenan idan aka hada da wancan hudu kenan haji ta zama wajibi a kansa mutumin da yana da dukiyar da za ta kai shi ta dawo da shi kuma hanya ga ta amintacciya sai dai ba shi da lafiya in ma rashin lafiya wadda take gujirowa wani lokaci ta gushe ko kuma kasancewar tsufa to anan haji ta sauka daga kansa an gane ko in rashin lafiya ce wadda take gujirowa wani lokaci ta gushe sai ya dau hakuri shekarar da Allah ya sa yana cikin koshin lafiya kuma tare da waɗannan sharuɗa sun cika sai ya je yi a takaice waɗannan su ne sharuɗa na haji guda biyar kari akan karin bayani akan istida'a idan mace ce ce dole sai an samu muharraminta ko da ta mallaki dukiyar da za ta kai ta ta dawo da ita tare da hanya amintacciya a karan kanta da dukiyarta kuma ga koshin lafiya to dole sai an samu muharrami wanda bayani ya gabata akan haka dalili kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa baya halatta ga macen da ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta yi bulaguro bulaguron da ya kai tsawon yini da dare a wata riwaya kwana uku mazan Allah ya ce sai dai tare da ɗanta ko babanta ko aminta ko khalikinta ko kuma mijinta ko ɗan uwanta wanda dai muharraminta ne to shine ɗan uwa yake cewa wai mutumin da waɗannan sharaɗa suka cika kuma ya ki zuwa ya yi haji za a iya inkarin musuluncinsa lalle kasancewar duk wanda sharuɗan hajji suka cika a kan shi to ya zama wajibi a kansa ya yi gaugawa ya tafi domin dama ce Allah ya bashi wanda damar kuma kucewa take illa kasancewar yana da tawaya a wajen imaninsa duk mutumin da yake da halin zuwa yake zuwa akwai tawaya a cikin imaninsa amma akwai irin hadisin da aka rawaito daga umar cewa duk wanda yake da halin zuwa hajji bai je hajji ba wanda yake cewa in ma ya mutu bai hude ko ya mutu ba nasare irin waɗannan duka barazana ce da kashedi amma ba dan yana nihin cewa duk wanda yake da halin zuwa hajji idan bai je ba cewa ya zama bai hude ya kafirta ko kuma wannan dan ba abin da yake kafirtar da mutum illa sallah kamar yadda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya tabbatar da haka yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa ganin wani abu wanda barin shi kafirci ne illa sallah amma ko da zakka mutum ya bari ya tabbatar da zakka wajibi ce ya badawa idan ya mutu akan haka ba za ka ce kafiri ba ne ya mutu a matsayin kafiri domin mazala sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hukumar Allah yake ma mutumin da yake fitar da zakka a ranar kiyama idan misali dukiya ce kamar irin kudade zinare da azurfa da sauransu wannan dukiya za a saka ta cikin wutar jahannama idan aka kona ta aka narkar da ita sai a ringa masa lallas a goshinsa da gadon bayansa da haƙurƙuransa يوم يقوم عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وبكورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون idan ka shanu ne da raƙumma da tumaki da awaki maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a shimbiɗa su a fili wanda yake na hako waɗannan dabobi tun daga farkon su za su zo a ranar kiyama maza Allah ya ce sun fi kiba akan yadda suke a rayuwarsu ta duniya za su zo a cike kafanninsu maza Allah ya ce za su zo da kaho wanda yake cikakke idan ya kafanci za su ringa taka shi suna tunguza shi da kafan maza Allah ya ce farkonsu sai ya kai karshe sannan kuma sai a sake juyo da su halo idan suka juyo suka tattake shi sannan halo sai su koma a tsawon yinin da ya kai shekara dubu hamsin idan an gama hisabi maza Allah ya ce kuma yura sabilu sannan a nuna masa hanyarsa إما الجنة وإما إلى النار إما إلى الجنة وإما إلى النار أو كما قال إما الجنة قوت to akan wannan gaba malamai suka ce me hana zakka ba za ka ba za ka dora masa babban kabla ka ce ya kafirta in yayi musan wajibcin zakka wannan ya kafirta amma in ruwa da son zuciya ya hana shi hudda zakka ya tabbatar da cewa wajibi ce to wannan matsayin shi musulmi ne amma wanda yake mai ragaggen imani in ya mutu a ranar kiyama ga irin hukumar da Allah ya tallata masa don haka ita ma hajji in dai ba musan wajen canta ba mutum ya yi to wannan bai kafirta ba illa kasancewar duk wanda yake da halin zuwa hajji yake zuwa wanda sharuɗa sun cika akan shi to wannan akwai tawaya a cikin imaninsa na'am wai mutumin da yake da halin zuwa hajji amma sai ya kasance lokaci ya masa karanci dangane da koyon wannan ibada yakan iya jinkirtawa zuwa baɗi wajibi ne ma akan shi jinkirta har ya koyi yanda hajjin take domin hajji ibada ce ibada ko mutum baya kadar gaban sa yi yanda ya ga dama ko na ga ana yi an gane ku dole sai ka nemi sanninta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a aikace ya karantar da sahabbai yanda hajji take don haka mutum ya tsaya ya koya shine ya fi dacewa wannan ya tunatar da ni akwai kasar Malaysia ba haka ba kawai mutum dan ya mallaki kudin haji yake zuba kudin haji je a yanda wani dan uwa yake ba mu labari na can sai ma an yi jarrabawa sai in ka ci jarrabawa ka san wani abu daga cikin hukunce hukuncen haji sannan ake baka damar ka zuba kudi ka tafi amma so da yawa abin da kai ci zaka ga mutum arwalla bai iya ba amma ya zuba kudin haji ya tafi wal iyazu billahi wannan ba uzuri ba ne jahilci akan abin da aka ce ka yi ba uzuri ba ne ba duk abin da Allah ya umarce mu ya ce mu aikata a matsayin ibada cewa ban sani ba ba uzuri ba ne a inda jahilci yake zama uzuri akan abin da aka yi hani ka aikata akan rashin sani to wannan uzuri ne amma duk abin da aka ce ka yi to wannan cewa ban sani ba wannan ba uzuri ba ne ba amma aka ce kar a yi abu kaza kai kuma baka san cewa an yi hani ba sai ka aikata to wannan uzuri ne baka da laifi a wajen ubangiji subhanahu wata'ala darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala muna da cikin kitabul hajj mun tsaya karshen wato babi na 115 baban da ke bayani game da cewa mutum yakan iya wato mutumin da ya yanka ma matansa saniya ko kuma mu ce shanu ko abin da ya kama da haka ba tare da umarninsu ba shin yayi ko bai yi ba wannan yayi daidai ba dole bane sai ka nemi izininsu kamar yadda a hadisin da malam ya kawo a ƙarƙashin baban aisha allah ikara mata yadda wato take cewa a ranar goma ga wata ma'ana ranar layya lokacin da suka tafi hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce kai tsaye sai aka shigo wajen wato da naman shanu Aisha sai na ta ce menene ka wannan sai aka ce nahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an azwaje ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka wannan saniya a madadin matansa kamar yadda a riwaya ta daban abin da ta tabbatar mana saniya guda ce manzon Allah ya yanka ma matarsa ba shanu bane ba da dama gane ko aka ce wato saniya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka ma matarsa al'imamu bukari a daidai wannan gaba da aisha ta ce ma haza menene wannan kenan inda aisha tana da masaniya game da cewa an yanka musu wannan saniya kenan menene zai kai ta zuwa ga tambaya kenan ta san ko nama menene aka shigo musu da shi duk da cewa kuma malamai suka ce akwai ihtimalin cewa aisha tana da masaniyar manzon Allah zai yanka musu amma bata san ba wannan naman saniyar tasu ne ko kuma wani nama ne wanda yake na daban shi yasa ta yi tambayar to wanda dai bayani ya gabata a kansa dalili ne daga cikin dalilan da ke nuna cewa kana iya yanka ma iyadanka layya ko hadaya ba tare da sanin su ba ba sai ka nemi izinin su ba da umarnin su kuma cewa wanda ya yanka ya halatta ya ci yau za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب النهر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد بن راهوية الحنظلي أنه سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر هو الأمري النافي هو مولى بن عمر أن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنه كان ينهر في المنحر قال عبيد الله أي منهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن إياب قال حدثنا قال حدثنا موسى بن عقبة هو صاحب السير والمغازي النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل بها منهر النبي صلى الله حتى يدخل بها حتى يدخل به منهر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato soke hadaya a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke soke hadayarsa a nan mina domin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan mina akwai wuri na musamman inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke hadayarsa nan gab da masallacin da ake kiran shi masjidul khayf an gane ko masjidul khayf to nan kusa da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke hadiyarsa to don haka shine a nan wasu malamai suke cewa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke hadiyarsa nan ya fi dacewa mutum ya soki in ma ta yankawa ce nan ya fi dacewa mutum ya yanka domin sun ɗauki cewa wannan wuri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke hadiyarsa wannan wuri shine ya fi dacewa domin yana daga cikin ibada ta hajji tare da cewa wasu malamai suna ganin gamankatar ne aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a nan da lokacin soke hadaya yi manzon Allah ya soke hadayar shi a nan don haka kamar yadda riwaya take cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa nahartu hahuna sai ce wa mina kulluha manhar sai ce fanharu fi rihalikum manzon Allah ya ce na soke hadaya ta a nan amma mina gaba ɗayanta manzan Allah ya ce wurin soke hadaya ne manzan Allah ya ce don haka kowa ya soke a masaukinsa wannan kuma na nuna mana shi ne ya fi dacewa dangane da karantarwa ta addinin musulunci domin addinin musulunci addini ne wanda aka gina shi akan sauki shi ne wani malami yake cewa wa min qawa'idit shari'ati tasiru fi kulli amrin nabahu tasiru don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abinda zai tsananta ma al'umma to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kokarin kauce masa don haka sai yace na soke hadaya ta anan sai yace amma mi na gaba ɗayan ta manzon Allah yace wurin soke hadaya ne don haka kowa ya soke a masaukinsa haka a arafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya a nan bayan wato kusan Jabal Rahama manzo Allah ya maida shi bayan sa sai yake cewa wa qautu hahuna sai ce wa arafa kulluha mawqi arafa gaba ɗayan ta manzo Allah ya ce wurin tsayuwa ne to amma a wannan hadisi da malam ya kawo mana a karkashin baban nafi ke cewa lalle Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda kana yanharu fil manhar wato ya kasance yana soke hadayarsa a wurin da ake sokewa ma'ana inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke don haka wannan ubaidullah ibn umar sai ya ce manhalin rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a riwayarsa ya ce inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke hadayarsa wato a nan abdullahi dan umar wato yake soke hadayarsa don haka a wannan riwaya ta gaba na ke cewa lalle abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda kana ya ba'asu bi hadihi min jam'in min akirin lai ya kasance yana aika wato hadayarsa daga nan musdalifa a ƙarshen dare kar mu manta ya gabata jam suna ne daga cikin sunayen musdalifa shi ne ce kana ya ba'asu bi hadihi manzon allah ya kasance yana aika hadayarsa min jam'in daga nan musdalifa min akhir laili a ƙarshen dare hatta yudkhala biha manharan nabi sallallahu alaihi wasallam sai an shiga da ita wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke hadayarsa ma a hujjajin fihi murhurru wal mamluk tare da alhazzai labazin hujjaj jam'i ne na hajj in aka ce hajj wanda yake cikin aikin hajji shine ya cancanci wannan lakabi yana gama aikin hajji wannan lakabi ya bushe ya bar shi an gane ko kamar yadda misali yanzu ma'aikacin gwamnati in ya bar aiki ana ce masa ma'aikaci shi kenan ya zama kowa ya zama farar hula in ka ji an cewa na soja ne lokacin da yake cikin aikin soja amma da zaran ya bari shi kenan ya zama civil kenan to don haka shi ma hajji lokacin da kake cikin aikin hajji kenan kake cancantar wannan lakabi a ce maka hajji amma lokacin da aka gama aikin haji kenan wannan lakabi ya gushi kamar yadda in kana cikin umra za a ce maka mu'tamir da zaran ka gama shi kenan wannan lakabi ya gushi shine anan yace ma a kujajin tare da alhazzai domin lafazin hujjaji jam'i ne na haji in ma ka ce hujjaji ko kuma ka ce hajiji shine yace fihimul hurru a cikinsu akwai ‘ya'ya wal mamluk wato akwai bayi nan don ya nuna mana cewa ba sharaɗi ba ne cewa hadaya dole sai ‘ya'ya za su kai ta siyanka ko da bayi ne akan iya wakilta su akan haka to anan shi ibnu umar sai ya kirdadi ina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke hadiyar shi yake sannan shi ya je ya soke ba dan komai ba malamai suka ce shi ibnu umar tsananin koyi ne da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda bayani ya gabata duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata matukar bai keɓanta da shi ba kai koda na halak ne to ibnu umar sai ya yi ƙoƙarin kwatantawa wanda karin manta babu ya gabata a cikin littafin nan na bukhari wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga birnin madina zuwa makka duk inda ya yada zango maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah ibnu umar da ya tashi daga madina har zuwa makka sama da wuri ya fi ashirin duk inda manzon Allah ya da zango in ya sallah sai ya zo daidai wannan wuri ya yi ba don komai ba saboda tsantsar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda bayani ya gabata hadisi na cikin sunan ibn majah maza Allah sallallahu alaihi wasallama galibi baya balla maballi wanda yake na sama na wuyan rigar shi to ibn umar sai ya kasance da ya ga maza Allah sallallahu alaihi wasallama na haka shi ma bai ya ballawa an gane ku tare da cewa kaga ai ba ibada bace ba abu ne wanda yake matsayin halal shi ya fi jin daɗi idan bai balla ba maballi wanda yake na sama to haka kasancewar sun biyo hanya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama reshen wata itaciya ya karkato manzon Allah sai ya sunkuya kansa don kada ya karce shi ibn umar shi ma sai ya sunkuya kai zamani yayi zamani babu itaciyar babu alamata duk ran da ya biyo kan wannan hanya in ya zo daidai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunkuya ya sunkuya kanshi shi ma sai ya sunkuya don haka dai a nan cewa sai ka soke inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke hadiyarsa wannan ba a shar'anta maka ba amma in kayi to wannan ya fi dacewa kamar yadda shi ibnu umar tsantsar koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan mina sai ya zo daidai inda manzon Allah ya soke hadayarsa sannan shi ma yake sokewa babu man nahara hadiyahu bi yadihi kenan wannan babin yana nuna mana kuma abin da aka fi so kenan in ka je ka tsaya da hadayarka a arafa ka zo musdalifa da ita a ƙarshen dare kenan a kura ta aka yi ta mina domin nan ne da za a soke ta babu man nahar hadiyahu biyade قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب وابن خالد عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس رضي الله عنه وذكر الحديث قال ونهر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن سبع بدن القيامة وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين مختصرا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da mutumin da ya jibinci soke hadayarsa da hannunsa wannan kuma shi ya fi inda babu wani uzuri tare da kai to ka soke hadayarka da hannunka in ta sokewa ce in ta yankawa ce ka yanka da hannunka don haka kuma da layya sai ka kwatsa ta da hadaya abinda aka fi so mutum ya yanka layya shi da hannun shi ko da mace ce ce shine anan Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa wa nahara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi yadihi sab'a budin qiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da hannunsa sai da ya soki wato raqumma guda bakwai kiyaman halin suna tsaye wanda zamu iske in za a soke dabba ta hadaya tsida ta aki kamar yadda zamu iske nan gaba shine ya ce wa nahara nabiyu sallallahu alaihi wasallama biyadihi saba a budinin kiyama wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hannunsa sai da ya soke raƙumansa bakwai kiyaman halin suna tsaye sai ce wa baha bil madinati kabshaini amlahaini sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gida madina manzon Allah yayi layya da raguna biyu amlahaini waɗanda suke farare kal kamar yadda ibn al-arabi yake cewa in aka ce amla wanda yake fari wanda yake na kiyul baya wanda farinsa tacecce ne babu wani baki tare da cewa wasu malamai in aka ce amla farin rago wanda kuma yana da baki-baki kamar misali kwalli da sauransu to shine yake cewa amlahaini waɗanda suke farare kal aqranaini an gane ko wannan kuma shi yafi kusa a maganar cewa farare kal domin ka dauki shi gishiri ai ba ce masa ba mil illa kasancewar fari ne wanda yake kal sai ce aqranaini kuma waɗanda suke masu manyan kaho muktasara malam ya ce wannan hadisi an takaita shi ne ba dukan shi bane ba ma'ana ya ciro gabar da yake da bukatar ta anan za mu iske shi gaba ɗayansa nan gaba to anan kasancewar gabar anan wadda malam ya shigo hadda hadisin saboda ita anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hannunsa manzon Allah ya soke hadirar shi yadda ya soke rakumi bakwai tunda anan ya ce babu man nahara hadiyu hadiyahu biyadi nan sai ce wa nahara nabiyu sallallahu alaihi wa sallama biyadihi sab'a budinin kiyama dan haka abinda aka fi so in dai babu wani uzuri tare da kai hadaya ko layya in ta sokewa ce ka soke in ta yankawa ce ka yanka da hannunka ko da mace ce ce babu naharil ibli muqayyada قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس هو ابن أبيد عن زياد بن جبير أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال بعثها قال بعثها قياما مقيدا سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقال شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن يونس قال أخبرني زياد wato wannan babi ne wanda ke bayani game da soke raƙumi wato lokacin da aka dabaibaye kenan kafarsa muƙayyada kenan an kulle kafa guda domin yanda ake soke raƙumi an gane ko ko saniya in za a soke ta to kafa wadda take ta hagun ɗaure ta ake sannan a bar shi kenan ya tsaya akan kafa uku menene hikima a nan idan an ɗaure shi an ɗaure kafa guda ya tsaya akan kafa uku kenan ba zai ringa wani tsalle-tsalle ba zai iya tsayawa gu ɗaya kenan kafin mai sokewa ya soke shi kuma dama in an ɗaure kafa ɗaya kenan ana karkata kan kamar misali a igiyar da ake sanyawa a wannan ta akalar shi kenan sai a ja in ya karkata kenan baya ganin shi wanda zai soke wanda zai soke sai ya soke shi a nan labba shine a nan kirji domin kirji shine ake kira da annahar don haka shi kanshi sukan an ambace shi ne da gunsa shine a nan yake cewa babu na harin ibli muƙayyada baban da ke bayani game da soke raƙumi halin an kulle kafar hagun kenan yana tsaye akan kafa uku shine malam ya shigo da hadisin ziyad ibn jubair ke cewa naga abdullahi dan umar wato lokacin da ya iso ga wani mutum yana ya durkusar da taguwarsa kada ana khabadanatahu wato ya durkusar da hadayarsa yanharuha yana shirin ya soke ta an gane ko yanharuha yana shirin ya soke ta kamar yadda yake cin wata riwaya li yanharaha domin soke ta amma ba ya fara sukan ba yanharuha yana nihin ya soke hadiyar ya durkusar da ita qala ba asha kiyama ibnu umar yace masa ta da ta tsaye muqayyadatan yace kuma daure kafar halin kana mai daure kenan kafa guda ita ce kafa ta hagu sai yace sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallama halin kana mai biyar kenan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna nan sai zama to maf'ul ne wanda an shaye kenan fi'ilkin kenan amilkin ai muttabi'an sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana mai biyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma anan ka ce sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kenan sai ya zama to kenan khabar ne na mubtada wanda yake mahzu an gane ko kenan hiya sunnatu sunnati sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko kuma fa innaha sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam domin soke hadaya a tsaye sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shahid dai a nan kenan ibn umar ne ya ce masa muƙayyadatan kenan kana mai ɗaure kafa ɗaya ita ce kafa ta hagu kenan shine a nan malam ya ce babu na harin ibli muƙayyada babun da ke bayani game da soke raƙumi kenan halin an ɗaure kafa ta hagu babu na harin budini ƙa'ima وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس رضي الله عنهما صوار أي كياما قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب أنا أيوب أنا أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكة أمرهم أن يهلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملهين أقرنين قال حدثنا مسدد هو ابن مسر مسرهد ابن مسربل قال حدثنا إسماعيل هو ابن إبراهيم ابن أليا عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الخليفة ركعتين وأنا أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بأمرة وحج, وحج أو وحج wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato soke raƙumma halin suna tsaye lafazin albudin in ma dadun ɗin kai masa sukun ko kuma kai masa rufa aka ce albudun jami'i ne wanda yake na badana kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wal buduna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair shine yace qa'imatan wato halin suna tsaye shine a nan ya shigo da asar na ibn umar allah ikara masa yadda wanda ya gabata lokacin da ya tarar da wannan mutum ya durkusar da raƙuminsa yana nihin ya soke ibn umar ya ce masa iba at haƙiya muƙayyada ya ce tada ta tsaye kuma halin ka kulle kafa ta hagu sai ce sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallama kana mai biyar sunnata annabi muhammad salawatullahi wasalamu wa barakatuhu alaihi an gane ko hadisin da ya gabata kenan a shahid a nan sai ce masa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan suke hadaya a tsaye abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda game da fadar Allah sawaf shine sai ya ce ai kiyama halin suna tsaye da ubangiji ta'ala ya ce wal buduna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأدئموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون shine yace sawafa ai kiyama da ubangiji ta'ala yace fazkuru smallahi alaiha ku ambaci sunan ubangijinku alaiha akan soke hadaya sawafa kenan halin tana tsaye akan kafa uku kenan an kulle kafa ta hagu an gane ko don haka in aka ce safin ko kuma sawafin dawakai waɗanda suke masu tsayuwa akan kafa uku wanda kuma alama ce ta magushin doki wanda za ka ga ya ɗage kafa ɗaya ya tsaya akan kafa uku shine ake kira da sawafin an gane ku da can ubangiji ta'ala da yake cewa safina fi shiyati safinat kenan dawakai waɗanda suke tsayawa akan kafa uku sun ɗage da guda to shine anan yace sawa fa ai kiyama shine anan malam sai ya shigo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda ke cewa sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama dhuhra bil madinati arba'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake nihin zuwa makka da jama'arsa an kulle kaya lokacin tafiya yayi ga lokacin azhar yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci azhar ana zaune a birnin Madina manzon Allah ya sallace ta raka'a hudu don haka maganar wasu daga cikin magabata da suka ce matafiyi inda ya riga ya shirya kayan bulaguro ko da bai rabu da gida ba in lokacin sallah ya yi kasarar sallah zai fara yi an gane ko inda ka riga ka kulle kaya kana zaune ko da baka gusa ba baka fita ba suka ce kasarar sallah za ka yi to wannan yake nuna mana kaunin su kauli ne murju alƙaunin raji matafiyi baya fara yin kasarin sallah dole sai ya bar gari dama da hauni gaba da baya babu sauran gidaje na garinku sannan za ka fara yin kasarin sallah domin a nan an daure kaya za a tafi maza Allah sallallahu alaihi wasallama da lokacin azhar yayi Anas ya ce sallan nabi sallallahu alaihi wasallama dhuhra bil madinati arba'a raka'a hudu manzon Allah ya sallace ta bai kasarin ta ba wal asra bi zil hulaifati raka'ataini da aka iso musdalifa lokacin la'asar ya yi manzan Allah sai ya sallace ta raka'a biyu kasarinta wanda madina ta daga madina daga cikin birnin madina zuwa wannan zulhulaifa kusan tafiya ce ta mil goma sha biyu kusan mil goma sha biyu ya kai mil goma sha biyu to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kasarin sallah yayi lokacin da aka zo na zulhulaifa da lokacin la'asar yayi sai ya ce fa ba ta biha manzon Allah sai ya da zango a nan zulhulaifa aka kwana ba don komai ba kasancewar tausaya ma al'umma bi a sannu da waɗanda suke raunana tafiya ce da mata da kankanan yara da dattawa tafiya ce manzon Allah ya kwashi da wagashi za a je a yi haji don haka da aka fito aka baro birnin madina da aka zo zulhulaifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da jama'arsa sai ya ce falamma asbaha lokacin da ya wayi gari rakiba rahilatahu manzon Allah sai ya hau taguwarsa fa ja'ala yuhallilu wa yusabbih manzon Allah yana hailala yana tasbihi yana hailala yana tasbihi in aka ce at-tahlil shine kenan qawlu la ilaha illallah fadar la ilaha illallah in aka ce at-tasbih kenan fadar subhanallah yuhallil wa yusabbih manzon Allah yana tahlili yana tasbihi kenan yana haidala da subhanallah falamma ala alal baida lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya daukaka akan wani wuri da ake kiran shi albaida an gane ko hannun riga yake da nan kenan wannan zulhulaifa labbabihi ma jami'a manzon Allah sai talbiya wato da hajji da umra gaba daya manzon Allah ya ce labbaika umratan wa hajjan kenan kirani wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar mana nau'in hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi daga cikin nau'ika uku wato shine kirani don haka ana sai ce labbabi hima jami'a manzon Allah sai yi talbiya yace labbaika umratan wa hajjan falamma dakhala makka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya iso birnin makka kafin a shiga amarahum an yahillu manzon Allah ya umarci sahabbansa ya ce duk wanda ya ɗauko niyyar hajji manzon Allah ya ce ya maida ta umra an gane ko da suka yi kenan suka gama dawafi suka gama safa da marwa manzon Allah ya ce kowa ya cire ihraminsa duk wanda ya bi koro hadaya manzon Allah ya ce to niyya shi ta hajji ya mai da umra shine anan ana sai ce amara kuma an yi hillu manzon Allah sai ya umarce su cewa su warware harami kenan sun mai da wannan niyya ta hajji ta zama to umra amma sharadi mutumin da bai koro hadaya ba amma wanda ya koro hadaya manzon Allah ya ce kada ya kunce haraminsa kenan siran goma ga wata lokacin da za a yi tahallulul awwal Anas yake cewa wa nahara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi yadihi sab'a budinin kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya soke raqumma bakwai halin suna tsaye kuma da hannunsa an gane ko kenan hadisin daman shine a can baya malam ya takaita shi a nan kenan menene gabar kiyama a can baya ku kenan akan biyadihi shi yasa ya zo a baban da yace babu man nahara hadiyahu biyadihi sai ce wa nahar annabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi sab'a budin kiyama nan sai ce wa nahar annabi sallallahu alaihi wasallama bi yadihi sab'a budin kiyama kenan anan kalima ta kiyama lafza ta kiyama ita ce malam anan yayi tarjuma baba halin kenan raƙumar suna tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke da hannunsa sai ce wa baha bil madinati kabshaini amlahaini adranai wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a Madina ya yanka raguna biyu waɗanda suke farare kal waɗanda suke kuma masu manyan kaho an gane ko don haka wannan kuma na nuna mana kasancewar matafiyi baya nuna cewa layya ba sunna bace ba ga wanda yake matafiyi ko da kana cikin halin tafiya in kana da halin layya sunna ne ka yanka ba sai mutum yana halin zauna a gida ba don haka mutum ko da ya tafi hajji in yana da halin yin layyato a nan ya bari a yi masa layya a gida kuma wannan shine dalilin da yake nuna cewa ita layya in rago mutum zai yanka an fi so ya yanka wanda yake fari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fararen raguna manzon Allah ya yanka kuma ana buƙatar ya zamanto mai manyan kaho kamar yadda anan ya ce aqranai waɗanda suke masu manyan kaho a wannan riwaya ta biyu anas dan malik allah ya kara masa yadda ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci az-zuhr raka'a hudu a birnin madina da aka iso zulhulaifa la'asar ta yi manzon allah ya sallace ta raka'a biyu kamar yadda hadisin dai shine wanda ya gabata sai malam ya ce wa ana ayyuba ar-rajulin an anas radiyallahu anhu daga ayyubu ibn abi tamima a siktiyani daga wani mutum shi ko daga anas dan malik allah ya kara masa yadda da cewa a nan da malam ya kawo wannan sabani aka samu tsakanin wuhaib ibn khalid an gane ko wuhaib ibn khalid da shi da isma'il wato ibn ulayya shi isma'il kenan ibn ulayya kasancewar a nan da ya zo da wannan hanya cewa an ayyuba an abi kilaba sai ce an anas ibn malik kuma sanadin shi da kanshi ne kenan isma'il ibn ulayya an ayyuba an rajulin an anas radiyallahu anhu kenan akwai ihtimalin tana iya yiwa yana da kenan shi ayyub ibn abi tamima yana da kenan malamai biyu game da riwayar wannan hadisi daga anas da abu kilaba kenan da wani tana iya yiwa shi isma'il ibn ulayya kenan ya manta da shi shi kuma Wuhaib ibn Khalid kenan a riwaya wadda ta gabata me yace qala haddathana Wuhaib sai ce an an ayyub an abi kilaba an Anas radiyallahu anhu annahu qala صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة الحديث to dan haka kasancewar anan takan iya yiwa ya manta ne akwai kenan wani riwaya wani kenan marwaici da wanda haka yace ar-rajulin an Anas radiyallahu anhu dan haka yayi ibham ke shi shi kuma riwaya kenan kuma takan iya yiwa akwai kokonto a cikin wannan kisa amma shi wannan babu kokonto Wahib ibn Khalid an Ayyub an Abi Kilaba an Anas radiyallahu anhu don haka kenan malam ya shigo da ita wannan hanya ta biyu sai ce thumma bata hatta asbaha sannan manzon Allah ya kwana a nan mustali a nan wato zulhulaifa har ya wayi gari ya sallaci sallar asuba sannan ya hauta buwarsa hatta izastawat bihil baida wato lokacin da kenan wannan jeji ya daidaita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma me ake nihi wato lokacin da ya daidaita kenan akan taguwarsa a nan albaida wanda wani salo ne wanda yake na larabawa kenan a nan maimakon ya ce hatta izastawat bihi rahilatuhu alal baida sai ce hatta izastawat bihi albaida a halla a halla bi umratin wa hajja manzon Allah sai ya ɗaukaka muryarsa kenan ya ce labbaika umratan wa hajjar shi ne kamar yadda ya gabata a wacce riwaya ta wahab ya ce labba bihima jami'a manzon Allah ya yi talbiya da haji da umra gaba ɗaya don haka dai a nan kenan wannan tafsirin waccan aya ce da ubangiji ta'ala ya ce fazkur sumallahi alaiha sawafa ibnu abbas ya ce shine kenan halin suna tsaye shine a nan kuma malam ya shigo da hadisin a aikace ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke hadisa babun la yudal jazzaru min alhadi shay'a قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان هو الثوري قال أخبرني ابن أبي نجيه عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي عن علي يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد هو ابن جبر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على الهدن ولا أؤذي عليها شيئا في جزارتها wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa mahauci ba a bashi wani abu daga cikin naman hadaya sai ka ce kazalika kenan naman layya shin ana nihi kwata-kwata ko kyauta ko sadaka ba za a bashi ba ko da ya cancanta bayani zai zo ba haka ba ake nihi shine a nan aliyu dan abi dalib allah ya kara masa yadda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ni kenan da hadayarsa kar mu manta bayani ya gabata manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kuro wasu raƙuman daga birnin madina ya aika aliyu dan abi dalib je ya kuro masa sauran raƙumansa daga birnin yaman aliyu ya kuro su shine a nan ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika ni kenan game da kula da hadaya shine ya ce fa umtu alal hudud sai na tsaya akan hadira ummu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ma alkiyam a nan kenan kula da kiwon su an gane ko da tattalin su har akai lokacin da za a yanka su ko kuma ya zamanto a nan alkiyam kenan ya zamanto shine kenan wajen yanka su kamar yadda anan ya ce sai ce fa amarani maza Allah sai ya umarce ni lokacin da na soke su faka samtu ruhumaha wato na raba naman ga waɗanda suke mabukata sun ma'amarani sannan manzon Allah ya umarce ni faka samtu jilalaha lihidinta gaba ɗaya wato na raba shi ga talakawa bayani ya gabata jilal shine ma'ana lihidi a hausa kenan kili shine mai tsada wanda ake lullube dabba ake yaba mata wanda mun wuce da hadisi ibn umar hadayarsa in ya kuro kowace yana sa mata lihidi baya tsaga ko ina sai gurbin tozo kenan domin tozo ya bayyana kili shine ake saka wanda yake mai tsada wanda neman karin kusaci ne ga ubangiji subhanahu wata'ala haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi kuma haka sahabban shi suke goyo da shi shine anan sai ce fa qasamtu jilalaha wa jululaha wato lihidinta da fatun gaba daya manzon Allah ya umarce ni na bada su sadaka shine a wannan riwaya ta gaba wato Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ni wato na tsaya akan hadayarsa an gane ko in kula da su wala udi alaiha shay'an fi jizaratiha yace kada na sake na bada wani abu na hadayar kenan ko lihidin ko nama ko fatar wato a fi jizaratiha yace game da wato hawarta ma'ana hedewa jizara kenan shine hawa an gane kuma ana hedewa da datsa namu manzon Allah yace kar na dau wani abu daga cikin ta in ba wanda yake wato mahauci wanda kasancewar kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke wani kaso daga cikin hadayar sannan kuma da gajiya ta cin masa manzan Allah sai ya wakilta Aliyu dan Abi Dalib ya idasa masa domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ran nan sai da manzan Allah ya soke raƙumi da ne shi ya soke 63 da gajiya ta ce masa ya wakilta aliyu aliyu ya yi da suke 37 mazan Allah sai ya sanya kowane rakumin daga ciki mazan Allah ya ce a yanku tsoka aka yanku gaba ɗaya aka hada a tukunya guda mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha roma kenan gaba ɗaya kowanne an taba wanda shine dalilin da yake nuna cewa ana buƙatar mutum ya ci daga naman hadayarsa kamar yadda ubangiji ta amma illa kasancewar umarnin na halacci ne da ubangiji ta'ala yake cewa faɗi za waje batu junubu a fakulu min ha wa adimu lakani a wal mutar da can fakulu min ha wa adimu ba'isar fakira kenan don haka a nan shi mazan allah sallallahu alaihi wasallama maimakon a ce a kowane rakumi ma tsoka za ka ɗauka bayan da za a yi ka ci tsoka ne to amma da aka haɗe su gaba ɗaya hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka daba kenan sai ya ɗauki ruwan ya sha kenan kowanne dai manzon Allah ya taba to don haka shine a nan kasancewar shine Aliyu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni na tsaya akan wato raƙumansa in kula da su shine yace kuma wala udi shay'an fi jizaratiha kada na sake na bada wani abu game da wawarta kenan don haka wannan na nuna mana cewa in har da hali karka wadatu akan rago daya in kana da halin sayin goma sai goma ka yanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ragumi ɗaya na bin ɗaya sai da manzon Allah ya soke ragumi ɗari wanda a nan ragumi ɗaya akalla tunda wannan uwa ma yake ce mu ya ga ragumi da an taya shi miliyan biyu a nan a darbi salba sai da raƙumi ɗaya miliyan biyu aka taya shi to a nan tana iya yiwa wannan wani zababben raƙumi ne a nan a takaice kowane raƙumi ka ɗauke shi a jika ɗari biyar ko kuma ka zub da ma ɗari hudu ɗauka shi a jika ɗari jika ɗari ɗari so ɗari nawa miliyan goma ko a kaɗan miliyan goma hadaya kaɗai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kowane raƙumi ka ɗauke shi akan jika ɗari in ku ka dauke su a jika da biyar biyar kina wajen miliyan hamsin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada na hadaya kuma wannan na nuna mana kasancewar halaccin ka wakilta wani kamar yadda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan kenan da ya soke da hannunsa gajiya ta cin masa sai ya wakilta Aliyu cewa ya yi da sa masa kuma manzo Allah ya wakilta shi cewa ya raba nama da fatun wato da dukkan wato lihidin wannan shi yake nuna mana naman layya da fatar gaba ɗaya ana sarrafa su ne a fi sabilillahi ba a sai da wani abu daga ciki kuma sannan ba a badawa ga wanda yake mahauci me ake nihi a nan ba za a bashi ba kamar yadda wato malamai suka faɗa a matsayin ladan kenan wahala shi ba a bashi ba amma in mabukaci ne ana iya bashi sadaka in ba mabukaci ba ne ana iya bashi a matsayin kyauta don haka wasu malamai da suka ce kwata-kwata ma ba za a bashi ba don kada bashin wannan ya kai ka ja da baya ka tsuke bakin aljihu a wajen bashi hakki shi an gane ku don haka ke nan fi jizaratiha domin jizara shine wato bawa in aka ce juzara ana nihi kai da kafa da kayan ciki na rakumi juzara wanda kasancewar al'ada ce tasu sananna in ka kirawo mahauci ya hede maka rakumi da kayan cikin da kai da kafa din nashi ne shi yake tafiya da su shine ladan shi to don haka a nan da ya ce kar da na sake na ba da wani abu fi jizarati ha kenan a nan bi kasir jim kenan game da fawar ma'ana hida da yayi da datsa naman kenan kar a bashi wani abu na nama a matsayin cewa biyan shi a biya shi hakkin shi kamar yadda ya cancanta a bashi in an ba shi hakkin shi cikakke in talaka ne sai a ba shi a matsayin sadaka in mawadaci ne sai a ba shi a matsayin kyauta haka kenan in naman layya ne ma in naman hadaya ne duka haka za a yi don haka shine a nan ya ce wala udi alaiha shay'an fi jizaratiha don haka wasu malamai suka ce to kwata kwata ma ba a ba shi ba kenan dan kar a je kenan kyautar da zaka masa ta kai ka zuwa tauye masa hakkin shi maimakon da ka za ya kamata ka bashi kenan domin wani abu da za ka ɗauka ka bashi na nama sai ka rage a ciki to in kamanta wannan fuska ne baya halatta imma in an bashi hakkin shi cikakke amma in an bashi hakkin shi cikakke to ya halatta a bashi a matsayin kyauta ko a bashi a matsayin sadaka babun yutasaddaqu bi juludil hadi قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن ابن جريج أنه قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يؤذي في جزارتها شيئا ولا يؤذي ولا يؤذي في جزارتها شيئا wato wannan babi ne na musamman abinda baya babin yake bayani yuta saddaku bi juludil hadai fatu waɗanda suke na hadaya sadaka ake da su an gane ko abin da yafi dacewa a yi sadaka da su amma in kana da buƙatar ka je ne ka yi agalami to wannan ya halatta kamar yadda aka halatta maka yin amfani da naman ka dafa ka ci to haka in kamar amfani ne za ka yi da shi ba laifi kana iya amma abin da ya fi dacewa a yi sadaka shi ne a nan abdurrahman ibn abi laila allah ya ji kansa ke cewa lalle aliyu dan abi dalib allah ya kara masa yadda ke ba shi labarin cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi wato ya tsaya game da raƙumansa na hadaya wa an ya kasima gudunahu kullaha wato ya kasa waɗannan raƙumman gaba ɗaya luhumaha namanta wajilu da ha da fatun wajila da ha wato da lihidin gaba ɗaya ya bada su ga mabukata ya yi sadaka da su wala yi uɗiya kenan wa Allah yi uɗiya fi jizarati ha shay'a an gane kuma ɗufu ne wa an ya kenan wa Allah yi uɗiya kada ya sake ya bada wani abu a matsayin lada kenan fiji zarati ha game da kwawar ta kenan hida da datsa namun da aka kar ya dau wani abu ya bada a matsayin lada kenan sai dai a ba mahauci hakkin shi cikakke sannan kuma a ba shi a matsayin sadaka ko a matsayin kyauta babun yutasaddaqu bi jalali bi jalali gudun قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه أنه قال أحد النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها thumma bi juludiha fa qasamtuha wato wannan babi ne na musamman wanda ke bayani game da cewa lihidin wato raƙumma na hadaya sadaka ake da shi kenan shi ma ba za ka rike ba ka yi amfani da shi yanda ka ba da naman da fatun sadaka to haka shi ma lihidin za ka ba da shi sadaka to shi ne a nan abdurrahman ibn abi laila ke cewa aliyu dan abi dalib Allah ikara masa yadda ya ba shi labarin cewa ahadan nabiyu sallallahu alaihi wasallama mi'ata badana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuro hadaya wato raƙumi ɗari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada fa amarani bi luhumi ha fa kasamtuha an gane ku shi aliyu shine wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da kula da dukkan wannan namu ya ce manzan Allah ya umarce ni game da namanta gaba ɗaya ya ce na raba shi sun ma'amara ni bi jilaliha manzan Allah ya umarce ni game da lihidinta faka samtu shi ma na raba ga mabukata sun ma bi juludiha sannan manzan Allah ya umarce ni game da fatun ya ce faka samtu su ma na raba ga mabukata kenan yadda aka yi sadaka da fatar to haka shi ma lihidin sadaka ake da shi kamar yadda naman daman shi ma sadaka ake da shi kuma ba laifi idan kana da bukata kuma za ka ci nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك